أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العنام سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne ya ba mu ikon saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka littafin adda'u waddawa littafin babban malami ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah a darasi da ya gabata mun dakata ƙalƙashin fasali fasali da ya yi bayani a sakan arja'u wal amani mun zo ƙarshen wannan fasali da taimakon Allah insha Allah ta'ala yau za mu tashi wani fasali sabo inda fasali ne da aka mushi unwani faslun daru zunubi fil qalbi ka daru sumun fil abdan ba sa anaka anaka wanne ne ya kawa aha yawwa ilawazimu gaja ba to a kenan dai wannan dai duka abin da yake nuna mana cewa su wa'annan fasali da ake yi kawai nusakh ne suke suke yin su kenan shi malam kawai kamar yayi littafin shi ne haka shi sa za ga ake samun mai ake cewa ikhtilafi sabanin nuska malam yake cewa falnarji ila ma kunna fihi min dhikri dawa'i da'i alladhi in istamarra afsada dunya al-'abd wa akhiratahu malam yace mu koma akan maganan mu shine akan abin da muka fara bayani da shi ko muka wallafa littafin saboda shi shine dhikri dawa'i da'i shine ambatin maganin cuta cutar da in istamarra shine dhikri dawa'id da'i maganin cuta cutar da mala yace inistamara idan cutar wannan ta zarce game da bawa afsada duniyar abdu a za ta bata duniyar bawa da kuma da lahirar shi malam da yi littafin wannan ya da samu suna adda'u waddawa shine cuta da maganinta ko ka ce ga magani ga kuma cuta ga cutar kenan mutum idan ya san wata cuta da take damun shi to sai ya san maganin da zai kama to kuma wannan cuta za ta iya zamantowa za ta iya zamantowa cuta ce hissiya ko cuta ma'aniya ai ma'anawiya cuta hissi shine irin cututtuka na jiki na jiki cututtuka wanda suke bayyana a jiki hakanan ko cuta ma'aniya abin da ya shafi cututtuka na zuciya to shine mala ya ce wannan cutar da in ta zarce ko in ta ɗore za ta ɓata duniyar bawa da kuma lahirar shi malam yake cewa fahimma yan bari an yi ulama annar zunuba wal ma'asi ta duhu malam yace yana daga cikin abin da ya kamata a sani cewa lalle zunubi da sabo suna cutarwa suna cutarwa ga bawa malam yace wala budda an nadarra hafil qalbi kadar sumu fil abdani al ikhtilafi darajatiha fid darari malam yace sannan ko babu makawa cewa cutar zunubi da sabo a cikin zuciya mala ya ce kadar sumu fil abada ne kamar cutar guba ce a cikin jiki kamar cutar guba ce a cikin jiki eh mala ya ce alaktilafi darjatiha a bisa kuma sabanin darjarta akwai gubar da in daga ta shiga jikin mutum za ta cutar da shi kai tsaye akwai wadda sai ta dan dauki lokaci akwai wadda ma kawai nan take kawai sha yanzu biya yanzu ne kawai sai mutuwa to haka shi ma zunubi a bisa zunubai da koma da ma'asi to shi ma wannan a bisa darjal sassabawa darjal shi akwai zunubin daga mutum ya aikata shi kai tsaye ke cutar da shi akwai wanda zai cutar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan akwai kuma wanda zai cutar da shi shi ma kai tsaye mala yake cewa وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي مالك تشن أتكن دنيا أتكن دنيا دلاهرة أكوي وني شر da wata cuta mala ya ce face sababin wannan sharrin ko wannan cutar in ka je ka samu zunubi ne da sabo mala yake cewa kamar shin a duniya akwai wata cuta akwai a duniya da lahira akwai wani sharri ta wanda sababin su ba komai bane kawai sai sabo da zunubi sabo ne da mutane suke aikatawa da kuma zunubi da suke aikatawa to dalilin wannan ne Allah subhanahu wataala ya kaddara musu wannan sharri ko ko wannan zunubin alqur'ani yana fadi Allah ke cewa zahara alfasadu fil barri wal bahri sai Allah ce bima kasabat aidin nas Allah ce banna ta bayyana a hili a sarari da kuma a cikin teku sai Allah ce mene bima kasabat ai da sababin abin da hannun mutane suke aikatawa shi yasa duk abin sakamakon da Allah subhanahu wataala ima mutane idan sakamako ne na kirki sai ka yana cewa jaza'an bima kanu ya'malu wannan sakamako ne muka musu ai da sababin abin da suka aikata na kirki hakanan shi ma in wani abu ne mummuna Allah yana faɗi bima kanu yaksibun zaka je eh sakamakon abin da suka tsuguru da suka aikata to muka saka musu wannan abin to da kaga duk wata cuta da duk wani sharri a duniya ko lahira to in ka je ka bincika sababin shi sababin shi sabo ne ko zunubi shi yasa a a zunubai da muke ganin su suna da adarar suna da cutarwa da suke akan shi akan akan wanda ya yi su sannan kuma akwai cutarwa su ga mujtama ma'ana za su cutar da wanda ya aikata sannan kuma za su cutar da mujtama mala yake cewa faman ladhi akhraja faman ladhi akhraja al-abawayn min al-janna malan anan zai fara istishhadi zai fara nuna dalilin cutarwar sharri da kuma zunubi tun daga halittar duniya tun daga halittar duniya babu abun da abun da ya fara cutar da halitta shine sabo da kuma zunubi malaiku ta faman ladhi akhraja al-abawayn min al-janna menene ya fitar daga da menene ya fitar da mahaifa guda biyu daga aljanna annaba adam da hawa menene sababu sababin menene Allah subhanahu wataala ya fitar da su daga cikin aljanna malaiku cewa aljanna darul ladzati wan na'im gida na jin daɗi da kuma gida na ni'ima wal bahjati was surur gida na farin ciki da annashuwa mala ya ce menene ya fitar da su ila darul alami zuwa gida na raɗaɗi wal ahzani da kuma bakin ciki wal masa'ib da gida na musibu menene sababa musu wannan ba komai bane idan ka je ka bincika shine saba ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya hani annabi Adam alaihi salam daga cin itaciya annabi Adam alaihi salam ya ci wannan itaciyar shedan ya zo ya rude shi shedan ya Allah subhanahu wataala fa Allah subhanahu wataala ya ce ma yace annabi Adam ku yi komi wa ya Adam uskunanta uskun anta wa zawjuka aljanna sai Allah ce wala taqraba hazihi shajara Allah ce kai da mataka ku zamna a aljanna ku yi rayuwa a cikin ni'imar aljanna komi an halitta muku ku ci ku sha sai Allah ce kawai abinda ba ku yi ba wala taqraba hazihi shajara kada ku kusanci wannan itaciya Allah subhanahu wataala ya hane su a lokacin nan kuma shedan ya zo ya rudu annabi Adam cewa illa an takuna malakaini Allah subhanahu wataala bai hana ku ba ku ci wannan itaciya illa an takuna malakai ne au takuna min al-khalid kawai dai Allah baya so ku ci ne saboda ku je ku za ku za ku zama wasu a me ake cewa malaiku guda biyu ko kuma dai kakku zaukakku dawwama a cikin aljanna to a lokacin nan annabi adam ya rudi ya rudi shedan ya rude su shi da matar shi hal ma ya musu rantsuwa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin yi musu rantsuwa ya ce ainihin nan nasiha ce nake muku ƙarshe kuma zuciya su ta karkata zuwa ga abin da iblis ya wannan insu ƙarshe suka ci wannan ita ce Allah subhanahu wataala ya fitar da su daga aljanna suka zo suka ya fitar da su daga aljanna zuwa duniya suka fara haduwa da wahala da tashin hankali da bakin ciki malikita wa mallazi akhraja iblisa min malakuti samai wa daradihi wa daradahu wa la'anahu malaka cewa menene ya fitar da iblis daga cikin mulki na sammai a iblis da ya zamanto yana cikin ni'ima yana cikin mulki na sammai ya shiga aljanna ya duk abin da yake so mala ya ce menene ya fitan mushi sauwa mushi huta daga cikin wannan mulki da yake waɗare da hu daga yana cikin mulkin allah na sammai waɗare da hu allah ya kore shi daga cikin wannan ƙarƙashin mulkin nashi wala'anahu allah ya la'ance shi Allah ce mushi qala kharuj minha madhuman madhura fita daga cikin wannan aljannar kana mai zari kana abin jiwa da kai Allah ce la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minkum ajma'in Allah ce da kai da wanda suka bi ka to sai mun Allah ce na alƙawli sai na cika jahannama da ku Allah malaika cewa afun malaika cewa aka fitar da aka jehwar da iblis daga cikin ni'imar Allah daga cikin malakutus sama aka aka la'ance shi malai ce sannan kuma wa musikha zahiruhu aka shahe zahirin shi aka canza mushi halitta aka ba shi halitta Allah canza mushi halitta mara kyau daga halitta mai kyau zuwa halitta mara kyau malai yace wa faja'ala suratahu aqbah suratin wa ashna'iha sai Allah subhanahu wataala ya sanya sura iblis sura iblis hatta a cikin azhan hatta a cikin tunanin mutane sura iblis sura ce mara kyau mala yace faji alai aka sanya ma ai ko ko faju'ila sai aka sanya mushi sura mafi kyau afwan sura mara kyau akba shine akba surati mafi munun sura wa ashina iha da kuma mafi mafi ita ma munun sura ma'ana sura mara kyau shi yasa zaka gani hatta fidiriyan a cikin hankalin mutane babu wanda ya taba ganin iblis to amma za ka ji in dai za a kawo wata mummunan sura ko za a buga misali da wata mummunar ka sai ka ji ana cewa ya yi kama da shaidan ko alhali ba wanda ya taba ganin shaidan amma tuni Allah subhanahu wata'ala wannan la'antar da ya mushi da ya canza mushi a ɗabi'a shi da surar shi to wannan abin hal ya shiga cikin kwakwallo mutane har ya shiga cikin fidira ta mutane cewa sura iblis bata da kyau wannan kuma ba koi bane kawai la'antar da Allah subhanahu wataala ya mushi shi yasa zaga hatta da wanda suke irin fina-finai in za a kawo wata sura a ce wannan shaidan ne to zaga an ka sura mara kyau a ce maka shaidan ne ko a wasan yara zaka yi ana kai wannan shaidan ne ai ma'ana kawai sura shi ma a su a me ake cewa a tunanance ma ba sura wace mara ba sura wace mai kyau to wannan kuma kawai la'anta ce ta ubangiji subhanahu wataala sababin kuma wannan la'anta shine saba ma Allah da yayi girman kai da ya ima Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya ima annabi Adam sujada yake cewa a a ana khairun minhu khalaqatani min narin a khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin yace a a ni na fi shi alkhairi na fi shi Allah subhanahu wa ta'ala saboda ni ka halice ni da wuta shi kuma ka halice shi da yimbu ya za in duka a musu sujada to wannan girman kai ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke cewa fasajadu illa iblisa aba wastakbar mala'iku ga baki ɗaya suka waɗi suka yi sujada sai iblis ya kiya ya yi girman kai sai Allah ce wa kana minar kafirin sai ya zamanto daga cikin kafirai ma na ya zamanto shine ma shugaba shine jagora na kafirai ma ga baki ɗaya malaki cewa wa batinuhu aqbahu wa batinuhu aqbahu bi suratihi wa ashna malaki sannan kuma haka nan batinin iblis ma batinin iblis shi ma ya zamanto mafi munin sura da kuma mafi munin sura ma'ana shi kawai zahiran wa batinan a zahirance ba shi da kyau hakanan kuma a baɗinance baɗinin ma kan shi ba shi da kyau malaikata wa buddi la bil qubi bu'da sannan kuma aka canza ma iblis kusancin da yake da aka canza mashi da nisa Allah subhanahu wataala ya nisantar da shi shine alaki cewa Allah subhanahu wataala da yake cewa inna alayka la'anata ila yawmiddin a wata sura wa inna alaika la'nati ila yawmiddin Allah ce mashi je ka to kana da la'anta ta har ranar sakamako to wannan la'anta shine nisan tashi da Allah subhanahu wataala daga rahmar shi malika ta wa bi rahmati la'ana yana daga aka canza mashi rahama ta zaman to la'anta ce a gare shi wa bil jamali qubaha aka canza mashi kyau ya zaman to muni ne shi a gare shi wa bil jannati nara aka canza mashi aljanna da yake ciki ya ta zamanto wuta ce yanzu ƙarshe Allah subhanahu wataala zai sa shi wuta a Allah subhanahu wataala yana ya gaya mana idan Allah subhanahu wataala ya sa ƴan wuta wuta iblis zai fito a cikin wuta ya musu nasiha ya musu hudu ba ƙarshe kuma ya koma cikin wannan wutar kaga an canza mishi aljanna da wuta mala yake cewa wa bil jannati naran talazza da aka canza mishi ga aljanna aka canza mishi wuta wadda take ci wadda take wadda take me ake cewa wuta wadda take ci shine take huruwa mala ya ce wa bil imani kufra daga ima da imanin shi aka canza mishi kafirci ya yi zaman to yanzu yana cikin kafirai wa bi muwalatul waliyil hamim ko walil hamim ko anaka ya yi kawo walil hamim aha wa bi muwalati walil hamim a'zamu adawatan wa masha- wa mashaqqatan eh hamidi ne a wajenka aha mala ya ce wa bi muwalati ga- game da soyayya ta ko jibintar lamari ta masoyi ta mai jibintar lamari masoyi aka canza ya zamanto mafi girman adawa da kuma da kuma taɓewa da tsiyata da yana da jibintar lamari ta Allah subhanahu wataala ga soyayya ta Allah to kuma yanzu sai zama wannan soyayya ta zama ta koma adawa ce da kuma taɓewa da kuma shi saba ma Allah subhanahu wataala da yayi mala yake cewa وبزجل التسبيح وبزجل التسبيح والتقديس والتعليل da wannan daga sauti da yake wajen tasbihi da tsarkake ubangiji da tahalili sai aka canza jazil kufri wa shirki daga sauti wajen kafirci da shirka wal kadhibi da ƙarya wa zuri da shaida ta ƙarya wal fah wal fuhshi da alfasha duka wannan aka canza mushi da wannan ni'ima da yake tasbihi da tsarkake ubangiji aka canza da kafirci da shirka da ƙarya da shaidar jir da kuma alfasha mala ya ce wa bilibasul imani libasul kufri aka canza mushi tufafi na imani ga tufafi na kafirci wal fusuqi wal isyan da tufafi na fasikanci da kuma saban Allah fahana ala llahi ghayatul hawan iblis sai ya wulaƙanta a wajen Allah shine ƙarshen wulaƙanta ya zamanto ƙarshen ya zamanto walakantacce na ƙarshe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mala yace wa sakata min ainihi ghaita sukudi kuma mutuncin shi ya zube a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshen zubewa mutunci ma'ana ya zamanto ba kowa ba wa halla alaihi ghadabu rabbi hushin ubangiji ya sabka a gare shi fa ahawahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka da shi ko wannan ya halaka dalilin wannan hushi na ubangiji subhanahu wataala wa maqatahu akbar al-maqti fa ardahu sannan Allah subhanahu wataala ya kyamace shi Allah ya ki shi mafi girman ki sai wannan kuma sai Allah ya halakar da shi ko dalilin wannan kin sai Allah subhanahu wataala ya halakar da shi malai ce fasara qawwadan li kulli fasiqin wa mujrimin sai iblis ya zamanto shine jagora ga dukkan wani fasiki ga mujrimi duk wani fasiki duk wani kafiri to shedan ne shugaban shedan shine yake gaba shi kuma wannan yana bin bayan shi yake cewa radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da radiya li nafsihi ko bil qiyadati ba'da tilka al ibadati was siyada ya yarda ma kanshi shedan ya yarda ma kanshi wannan shugabanci ne yazo ya jagoranci mujrimai da fasikai da kafirai bayan waccal ibadar da ya ta ima Allah subhanahu wataala tasbihi da tahmidi da tahlili wasiyada da kuma girman da Allah ya bashi a girman da yake da a wajen Allah subhanahu wataala duka sai ya yarda ya ajiye wannan matsayi ya zo ya shiga cikin shi ya zo ya shiga ya zama shine shugaba na masu sa'a ma Allah subhanahu wataala malaiki ta fa iyadan bika Allahumma ya ubangiji muna neman tsari a gare ka min mukhalafati amrika da musa'a ma umarninka wautika bi nahayika da kuma mu ma'aikata abin da ka hana mu to kaga wannan abin da malam ya kawo duka me yasa ma iblis wannan abin shine saba ma Allah subhanahu wataala zunufi da sabo haka nan shi ma annabi adam alaihi salam shi ma saba ma Allah subhanahu wataala ne da ruduwa da ruduwa ta da ruduwar da iblis ya mushi to shine shi ma ya kai shi ga wannan abin to kaga tun daga hukun duniya abin da ya fara cutar da 'ya'yan adam ko abin da ya fara cutar da halitta shine zunubin da suka aikata da sabon da suka ima Allah subhanahu ta'ala malam yake cewa wa man ladhi aghraqa ahlal ardi kullihim hatta 'ala al-ma'u fawqa ru'usil jibal malam yake cewa to menene ya sabbaba dirmiyar da dirmiyar da ma'abota ƙasa ko mutanen ƙasa dukkansu suka dirmiya suka dirmiya a Allah subhanahu wataala ya aiko ruwan dufa ne suka dirmiya hatta alal ma hatta alal ma fawqa fawqa ru'usil jibal har sai da ruwan ya daukaka ya cinye dutse ma mala yace to wannan menene isau ba musu wannan ai duka saban Allah ne mutanen annabi nuhu da aka hallakar da su da ruwan ufana ruwan da ya zo har ya cinye dutse dan annabu nuhu alaihi salam da ya ce mushi ya bunai irkan ma'ana wala takun ma'al kafirin ya kai dana zo ka hau tare da ni kakka kasance daga cikin kafirai sai ce a'a sa'awi ila jabalin ya asumuni min alma zan je ni in hau wani dutse in taran ma wani dutse shine zai kare ni daga ruwa ina Allah ce ku fahala bainahum al-mawj wa kana min al-mughraqin suna wannan bayanin kawai kun wato ta shiga tsakanin su daga shi har dutsen kawai ruwan ya cinye su ya zamanto daga cikin waɗanda aka dirme to kaga wannan ruwan da ya zo har dutse ma ya cinye ya hallaka ga duka mutanen duniya a wannan lokacin shi ma ko me ya janyo musu wannan saba ma Allah da suka yi sun kibin annabi Nuh alaihi salam sun karyata abubuwan da Allah ya aiko shi sannan kuma sun yi izgili ga ga manzancin annabi Nuh alaihi salam malaikata wa mallazi sallata riha ala qaumi adin menene ya sabbaba a menene ya sababa iska ta samu Allah subhanahu wataala ya tuwo da iska ya dora iska akan mutanen annaba mutanen mutanen annabu annabu annabu hud ko mutanen annabu hud sune adawa hatta alqatuhum mutanen kai mutanen annabu salih adawa wa ila thamud eh mutanen annabu salih Allah yake malaika cewa menene ya Allah subhanahu dalilin menene Allah subhanahu wataala ya ɗora iska akan mutane akan adawa wannan iskal hatta alqatuhum mauta alal ardi ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya wannan iskal hasi da ta jefar da su ga sunan suna halin matattu hallakakku akan ƙasa ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya kamar kututturan dabino ne wanda nakhlin khawiya kututturan dabino wanda babu komi a cikinsu wannan iskar da ta zo ta ringa ɗaukan mutane in ta ɗau mutum ta hudda mushi kai idan ta hudda kai sannan kuma kayan cikin na mutum ya zazzage ya zama to ba komi a ciki shine Allah ce kamar kututturan dabino wanda babu komi a ciki wanda aka sassaƙe cikin shi kawai ga sunan iska tana ɗaukar su to wannan duka sabo ne ya kai su suka samu kansu a wannan hali malika cewa wa dammarat ma marat alaihi min diyarim wannan iskal ta ruguje ta lalata abin da ta huce a kan shi na gidaddajinsu wa hurusihim da amfanin goninsu wa zuru'ihim da shibkarsu da suka yi wa dawabihim da dabbobinsu hatta saru ibratan lil umami ila yawmil qiyama har sai da suka zamanto abun lura suka zamanto abun daukan izina ga al'ummomin da za su zo hal izuwa ranar tashi alqiyama to kaga wannan su ma adawa abun da ya kai su saba ma annabi hudu suka yi saba ma annabi na'am saba ma annabi hud alaihi salam suka yi annabi salih sune adawa ila thamud akhahum salih a wa in ga adawa annabi nu annabi hud alaihi salam wa ila adin akhahum huda haya saba ma annabi hud alaihi salam da suka yi suka saba mushi Allah ke bada labari qalu ya hudu suke ce mushi ma jitana bayyana wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أن إلا أن من الله كتوا الله كتوا سكتي مش يهود ما جئتنا يبينا baka zo mana ma da wani da wani abu a hili baka zo mana ma da wata shaida da wata mu'jiza wa ma nahnu laka bi mu'min mu ba za mu ba da imani da kai ba za mu ba za mu ba da gaskiya da kai ba a lokacin nan Allah subhanahu wataala ya aiko musu iska Allah ke ta wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya wa amma sabul fuliku da ya Allah ke ta wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya Allah ya aiko musu wata iska mai tsananin sanyi iska bakararal iska Allah ce wannan iska da ta yi kwana bakwai tana halakar da komi Allah ke cewa wannan iska tudammiru kulla shay'in bi amr rabbiha komi da ta lalata ta halakar da shi Allah ce fa asbahu la yura illa masakinuhu aw la tara illa masakinuhu Allah ce suka wayi gari ba abin da ake gani kawai sai gidaddajin su ma'ana sai kawai gidaddajin da su rushe kawai inda suka inda da ka zo ka za ka gane ga wajen da aka yi ruwa wajen da wajen kafin da suka gidajen su to komi ba ta bari wannan iska ba da ta halaka komi da komi to wannan duka babu abin da ya janyo musu shine sabo da suka ima Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ke cewa yake faɗi lokacin da wannan iska ta zo iska ta zo musu fi yawmi nahsin fa arsalna alaihim rihan sarsarin sai Allah ce fi yawmi nahsin mustamir a cikin wata rana bakarara rana ce mai tsanani wadda kuma tsananin wadda ya zarce wajen kwana bakwai sakaraha alaihim saba alayali Allah ce wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a zaran suna hwadu sun ga sunan akade sun hallaka Allah ce ka annahum a'jazu nakhlin khawiya in muka sanya su kamar kututturan dabino wanda babu komai a cikin shi malai ke cewa wannan duka sabo ne ya ba musu wannan abun malai ce wa malladi arsala ala qaumi samuda malai ce menene ya aika ma ga samudawa ko sababin aika ma samudawa as-sayhata shine kururuwa ta mala'ika hatta qat'at qulubuhum fi ajwafihim wannan kururuwar har sai da ta yanke zukatansu a cikin cikinsu wa matu an akhirihim suka mutu har su ma'ana kowa ya hallaka su ma hakanan samudawa lokacin da suka kiyama annabi salih suka suka kibin umarnin Allah suka kashe taguwar da annabi salih Allah ya aiko ta domin ya ta zamanto jaraba a gare su ta sha ruwa su ma su sha ruwa to suka kiya suka je suka hallaka ta suka kashe ta a lokacin Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu azaba Allah ke faɗi walamma ja amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin min talakta wa min khizyi yawma iz inna rabbaka huwal qawiyyu Allah ka ta wa akhadha alladhina zalamu sihhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin Allah ce sai kururuwa ta kama azzalimai fa asbahu fi diyarim suka wayi gari a cikin a cikin gidaddajin su jathimina suna gurfanannu suna gurfane Allah ki Allah ki cewa haka Allah subhanahu wataala ya halakar da su gabaki daya malaka cewa man ladhi rafa'a qawlan lutiyyati hatta sami'at al malaika hatta sami'at al malaikatu nabiha kilabihim malaka cewa wane ne ko sababin menene da wani sababi ne a Allah subhanahu ko aka daga aka daga alƙaryu na mutanen annabi lut su ne masu yin luwaɗi aka daga alƙaryar tasu aka juye ta da aka daga wannan alƙaryar da ta yi sama hatta sami atil mala'ikatu na biya kira har sai da mala'iku suka ji ƙaran karnukansu sun maƙalaba ha sannan allah subhanahu ta'ala ya juye wannan alƙaryar tasu alaihim a kansu faja'ala aliha safila sai allah ya sanya sama a ƙasa ƙasa a sama fa'ahalakahum jami'an Allah ya halakar da su sun ma'atibahum hijaratan mai sijil sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo musu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo bayan wannan juya musu da kai sai kuma aka biyo su da wata da wasu duwatsuna daga sama duwatsuna na wuta duwatsuna na wuta wanda aka Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su wannan duwatsunan aka zo aka musu ruwan shine amdara ha alaihim Allah ya musu wannan ruwa da wannan duwatsana fa jama'a alaihim min al'uqubati ma lam yajma'u ala ummati ghayrihim ala ummati ghayrihim Allah subhanahu wataala ya hada musu nau'ika na azaba azaba wadda ba a taba yi ma wata al'umma in ba su ba wali ikhwanihim amsalu sai mala yace sannan kuma ƴan uwansu ma ma'ana wa'inda suke aiki irin na kasuwa za su samu irin wannan azabar Allah ce wa malaka ta wa hiya min zanabi ba'id ita wannan azaba ko kuma ita wannan alƙarya da aka ima wannan uquba ma bi ba'id ba ta zaman to me nisa bace ga azzalimi ma'ana azzalimai suna kusa da ita su ne mutanen makka kuma ka ce duk wanda suke aikata irin wannan to su ma suna kusa da wannan azaba ma'ana za ta iya samu su wannan azabar da aka ima mutanen annabi lut alaihi salam babu wasu al'umma da aka taɓa ima wannan azaba su kuma sun cancanta ne a musu azaba bayan ma saba ma annabin Allah da suka yi sun zo ne abin da babu wani da ya taba zuwa da shi a duniya a duniya kaf babu wanda ya taba kai ko a cikin dabbobi malami suna cewa ko a cikin dabbobi ba a samun dabba da take neman namiji na dabba ya nemi namiji shi ba ko a cikin dabbobi ba a samun wannan ɗabi'a ba shi yasa shi hatta annabi annabi lutu alaihi salam yake ce yake cewa ai kun zo da wani abin da babu wanda ya taba zawwa da shi a cikin talikai babu a cikin talikai babu wanda ya taba zawwa da wannan alfasha to shi yasa su ma Allah ya musu nau'in azabar da ba a yi ma kowa ba aka juye sama shine aka musu juyin waina sai da aka daga sama kai sama aka juye su bayan an juye su kuma kayan su isa kayan su ida zawwa kasa aka musu ruwan duwatsuna duwatsuna suna ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya kuma kowane dutse dutse ne na wuta Allah subhanahu wataala ka aiko su Allah ke cewa falamma ja amuna ja'alna aliyaha safilaha wa amdarna alaihim hijaratan min sijil Allah ce mandudin wannan duwatsun dutse ne wanda aka tanade shi ko kuma ɗaya na bin ɗaya sai Allah ce musawwamatan inda rabbika kuma kowane dutse akwai alama wannan dutse in ya zo ga wanda zai je ya kashe ko bai kuskure ba sai ya kashe wannan mutumin to wannan su ma nau'in azabar da aka musu dalilin wannan saba ma Allah subhanahu wataala da suka yi malam yake cewa wa man ladhi arsala ala qaumi shu'aib sahabul azabi kazzulal kazzulal malam yake cewa menene ya aiko a bisa kan ga mutanen shu'aibu shine girgizan azaba wanda ya zamanto kamar ruwa ko kace kamar inuwa falan ma sara fauqa ru'usim lokacin da wannan girgizan ya zo kan wajen kansu amdara alaihim naran talaza kawai sai musu ruwan wuta girgije ne ya zo kamar zai yi ruwa kawai sai musu ruwan wuta to malam karar shi ma wannan malam yake cewa shi ma wannan dalilin shi sabo ne ya kai su zuwa ga wannan samun hukuba da suka yi Allah yake cewa fakadzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi zulla suka karyata annabi shu'aibu Allah ce sai muka kama su da azaba ta ranar girgije Allah yake cewa innahu kana azaba yawmi zulla lalle wannan azaba ce ta rana mai tsanani ta rana ta rana mai girma mala yake cewa man ladhi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr menene ya dirmiyar da fir'auna da mutanen shi a cikin teku thumma nuqilat arwahuhum ila jahannama sannan aka cira aka aka aka cira aka cirar da zukatansu ko kace rayukansu afwan aka dauke rayukansu aka tahi da su zuwa jahannaba malaiki ta fal ajsadu lil gharqi wal arwahu lil harqi kaga jikin an dirmiyar da shi amma kuma rayukan kuma an kona su rayukan rayukan a jahannama jikin kuma an dirmiyar da su bayan wannan kuma Allah SWT ya tseratar da fir'auna aka tseratar da jikin nashi don ya zamanto aya ga wanda za su zo bayan shi to kaga fir'aun abin da ya kai shi ma girman kai ya ima Allah ya karyata annabi Musa sannan kuma karshe ma ya zo ya ce shi ne Allah ya yi kuma ta'addanci ya kashe mutane ya yanka ne yankawa ya raya na raya wato duka wannan shi ma shine abin da Allah subhanahu wataala shine abin da ya janyo mushi wannan hukuma ta Allah subhanahu wataala Allah ki faɗi game da mutanen Fir'aun annahu yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wuta ce za a riga bijirto musu ga ita safiya da maraice sai Allah ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar tashin kiyama kuma za a shigar da su cikin azaba mai tsanani malaki cewa wa man ladhi khasara bi qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi menene ya kisfe a da karuna aka yi ƙasa da shi da shi da gidan nashi da duke shi da iyalan shi gaba ki daya kaga shi ma karun dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya kisfe ƙasa da shi shi ma saba ma Allah ya girman kai ya ima Allah ya ki kuma gode ma ni'imar da Allah ya mishi ƙarshe ma ce a a wannan duka abin da kuke gani na dukiya da waye wannan ni ni ne iyawa ta ce an bani ne dan na cancanta ba wai kawai taimakan bani ba Allah bane bani yake cewa qala inna ma utituhu ala ilmin indi wannan an bani ne kawai dan na cancanta saboda wani ilimi da gare ni malai yake cewa man ladhi ahlaka alquruna min ba'di nuhin bi anwa'il uqubati wa dammaraha tadmira malai yake cewa menene ya dirmi ko ya halakar da alqaryoyi bayan annabi nuh da nau'ika na uqubobi sannan kuma Allah ya hallakar da su hallakarwa mutanen da suka biyo bayan annabi Allah ke Allah ke ya ce alqurani wa kam ahlakna min alquruni min ba'dinu Allah ce nawa ne ma ai da yawa ne ma daga cikin alqaryoyi wanda muka hallakar da su bayan annabi nuh alaihi salam malikata wa man ladhi ahlaka qaum sahibi yasin wane ne ya hallaka ko menene ya hallaka ya hallakar da mutanen sahib yasin mutumin wanda labarin shi ya zo ko tarihin shi ya zo a cikin suratu yasin wasu malaman tafsiri suna ce mishi habibu najjar to shi wannan bawan allah da aka aiko shi ya yi musu wa'azi ya musu wa'azi ba su ji ba bayan wannan suka zo ma kai su biyu bayan su biyu sannan aka karo mutum ɗaya ya zo ya kadan ya kara musu ƙarfin gwiwa a haka nan ma dai ba su bi wannan ba su bi wannan me ake cewa ba a wa'azi nashi ba ƙarshe Allah subhanahu wataala ya aiko musu as-saiha shine ya aiko musu kuruhuwa Allah ya halakar da su Allah ya ce wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzil sai Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun Allah ce ba komai bane aka musu kawai kuruhuwa ce daya kawai ta mala'ika sai ga sanan kawai sun mutu gabaki ɗaya sun mutu malaki cewa hatta khamidu an akhirim har sai da suka buce suka mutu ga baki ɗayansu har zuwa ƙarshensu malai kita wa mallazi ba'atha ala bani isra'ila qauman uli ba'sin shadidin malai kita cewa menene ya aiko ya aiko ma annabi ya aiko ma afwan bani isra'il sababi wani sababi ne yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko ga bani Isra'il qauman uli ba'sin shadidin wasu mutane masu tsananin yaƙi fajasu khilalad diyar suka rurushe ko ka ce suka suka ami ake cewa suka ruguje gidajen ko suka hallakar da gidajen wa qatalu rijala suka kashe mazajen wa sabawi zarari kuma suka suka mi za a ce kamar suka ɗauki suka ƙwace mata da yara a matsayin fursunonin yaƙi a matsayin kamar fursunonin yaƙi wasu babu zarari wa nisa malaci wa ahara yara suka ƙona gidaddaji wa nahabul amwala suka kwashe suka kwashe dukiyoyin thumma ba'atha alaihim maratan thaniya sannan bayan wannan kuma Allah ya ƙara aiko musu su dai wannan jama'al masu tsananin yaƙi fa ahalaku ma qadiru alaihi suka hallaka abin da suka samu iko akan shi wa tabbaru suka rushe ko suka hallakal ma alau tatbira abin da bani isra'ila suka yi kokari suka gina shi suka ɗaukaka shi na gine-gine da suka yi da ci gaba duka suka rushe shi ko suka hallakar da shi hallakarwa to wa'annan su ma banu isra'il su ma daga cikin Uh, taurin kai da suka ima Allah subhanahu ta'ala da ta'addanci da kashe annabawa da kuma eh, kin bin maganar annabawa to wannan shi ma duka shi ne janyo musu Allah ke cewa uh, thumma ba'athna alaikum ko eh, thumma ba'athna ilaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-dayr sai Allah ta thumma rabbana lakum al-karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin Allah ka cewa fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar Allah ka cewa idan alqawlun mu na farko zo za mu aiko musu ba'asna ilai za za muka aika muku wasu bayi namu wasu bayi namu suka je suka ruguje wannan gidan daji suka hallakar da kowa da kowa to wa'annan su ma daga cikin hukumar da Allah ya musu dalilin saba ma Allah da suka yi dalilin kangare ma umarnin Allah subhanahu wataala da kuma kangare ma annabawa da kisa da suka yi ga annabawa ga kuma yin bilis a yin me ake cewa bilis da maganar annabawan da Allah subhanahu wataala ya aika musu malik ta wa mallazi sallaba alaihim anwa'ul uqubat menene ya sa aka ɗora musu shine aka sallada musu aka ɗora musu nau'i'ika na uquba marratan bil wani lokaci a kashe su wa marratan bis sabai wani lokaci a ribace su a matsayin fursunonin yaƙi wa in aka ce fursunonin yaƙi kamar wanda aka me ake cewa wanda aka ciyo su a yaƙi kamar wanda aka ciyo su malai wa kharabil wa kharabil bilad wani lokaci a rushe garin nasu gabaki daya wa marratan bi jawril muluk wani lokaci kuma a hada su da ukuba ta zalimci na na sarakuna wa marratan bi maskhihim qiradatan wa khanajir wani lokaci kuma a shayi su ma a canza musu halitta a juya musu halitta irin ta birrai da aladai wa akhiru zalika aqsama rabbu tabaraka wa ta'ala karshen wannan shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin rantsuwa cewa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumu su al'azab Allah yayin rantsuwa yace lalle Allah zai aika musu wanda zai ringa dandana musu mummunan azaba har zuwa ranar tashar kiyama kisa kake gani bani Isra'il Yahuda ba za su iya ba za su taba kwanci hankali ba ba za su taba kwanci hankali a duniya ba hal duniya ta nade kullum suna cikin tashi kullum Allah yana aiko wanda za su yi ta basu wala yanzu kalli Falastinawa a yanda suke yan kaɗan ba yawa gare su ba amma sun gagare su hayyin sun kasa sun kasa me ake cewa gamawa da su yanda suke da kayan aiki da taimako da suke da na kasashen turawa amma har yanzu sun kullum su da su kawai me ake cewa ne kamar biri me ake cewa kamar yau ku same mu yau gobe mu same ku yau ku ci nasara akan mu gobe mu ci nasaran ku ku kashe mu mu kashe ku amma hayyan sun kasa samun kwanciyar hankali su yi rayuwa yadda suke so to kuma wannan alƙawalin Allah subhanahu wa ta'ala ne malaki ta to duka wannan abubuwan da malam ya zano tun daga farko har zuwa ƙarshe duka wannan abubuwan da ya sabbaba su to shine saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma a aikata zunubai aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana to duka wannan zunubi idan ka dauka idan ka idan ka bibi duka inda malai ya dauko tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa nan duka abin da ya janyo aka haɗu da wannan tashin hankali in azaba to ne suka haɗu da azabal in wushin Allah ne suka haɗu da wushin Allah to duka duka sakamakon shi ko sawabin shi shine zunubi ko kuma sawabin Allah subhanahu wataala kenan duka wannan shine abin da za a yi ta gani kuma wannan sunna ce idan ka ɗauka duka kaga sababin hallakar da al'ummomi za ga to dalilin sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala ne suka yi bari mu yi kiran a yi sallah ya kiran sallah a ce na'am malam ibn al-qayyim a wannan bayanai duka da ya koro yana nunu ne akan cutarwar sabo da zunubi game da al'umma sawa'un alfard shine mutumin mutum da ya sabo ko kuma waɗanda suke kewaye da shi ko kuma mai ake cewa muhit inda yake kewaye da shi to duka sabo yana tasiri wajen wannan wajen cutar da al'umma malai yake cewa qala al-imamu ahmad al-imamu ahmad a cikin musnad yake cewa حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه قال إمام أحمد yake cewa ya rawato wannan hadisin daga alwalid bin muslim zuwa ƙarshe daga nufair ibn daga baban shi yake cewa lamma futihat qubrus lokacin da aka bude gari na qubrus furika bayna ahliha sai aka raba tsakanin yan garin aka raba tsakanin mutanen garin fabaka ba'duhum ila ba'din ko kuma aka raba tsakanin na mutanen garin fabaka ba'duhum ila ba'din shashin wasu shashin wasu suka yi kuka saboda an raba su sun rabu biyu wasu suna can wasu suna can fara'aitu abad darda wannan sahabi wani sahabi yake cewa shine jubair jubair ibn mutim yake cewa fara'aitu abad darda sai naga abu darda jalisan wahdahu ya biki yana zamne shi kadai yana kuka fa qultu ya abad darda ya kai abad darda nace mushi ma biki ka fi yawmina azza Allah fi al-islam wa ahla me yasa kake yin kuka me dalilin yin kukanka a ranar da Allah ya dauka musulunci da ma'abota musulunci ranar da muka samu budi mutanen da da suna da su ne shugabanni su ne wa'inda suke ba da umarni amma yau mun samu nasara a kansu yau rana ce da kamata aya ce kayi farin ciki faƙala wai haka ya jubair ya ce kai can ka ya jubair ma aha wani alhalka alallahi iza a dawo amma yake cewa yake cewa menene raunin ko ka ce menene walakantuwar halitta ga a wajen Allah iza a dawo amurhu idan suka turotar da al'amarin shi yake cewa bainama bainama hiya ummatun qahiratun zahira tsaka kana kallo wa'innan al'umma ce a da al'umma ce mai rinjaye mai taimako al'umma ce kuma wadda take da ci gaba na kowane bangare lahumul mulku su suke da mulki amma taraku amrallahi fasaru ila mata da suka bar umar da suka bar umarnin Allah kawai shine malaika cewa abu da yake cewa fasaru ila matara sai suka kasance yadda kake ganin su haka ga su ne yau mu ne muka zo muka yi nasara akan saboda mine saboda sun bar umarnin Allah sun bar me ake cewa bin umarnin Allah kuma suna suna aikata abin da Allah subhanahu wataala ya hane su to karshen su kuma ya zama to haka ma'ana shi wannan abu darda ina ishara ne ko da a ce musulmi za su kai wannan matsayin su tozartar da umarnin Allah to su ma Allah subhanahu wata'ala zai walakantar da su Allah subhanahu wata'ala zai maida su ba kowa ba zai dora musu makiyansu a kansu to kuma wannan shi ma yana daga cikin kamal asar na zunufi kaga su ma abin da ya kai su su ne bin me ake cewa yin buris da umarnin Allah subhanahu wata'ala da kuma aikata dukkan wani sabo da zalunci da ta'addanci to shine karshe Allah subhanahu wataala ya dora musulmai a kansu to shine abin da yake nuna cewa wa'innan wanda kake ganin su al'ummomi ne al'umma ce girkakkiya suna da ci gaba ta kowane bangare ga shugabanci ga kuma tattalin arziki ga tsaro amma duka Allah bai kalli wannan ba da suka tsoratar da al'amuran shi Allah subhanahu wataala ya kaskantar da su ya maida su ba kowa ba hal aka zo aka ci garin su da yaki to wannan la'alla ina shi anan zamu dakata insha Allah ta'ala a zunubi da ma'asi zunubi da ma'asi kusan abu guda ne azunub da sabo da zunubi kusan abu guda ne in ka dauka amma galibi la'alla zai iya zamantowa zunubi abinda mutum zai aikata shi kadai sabo kuma abin da dukkan al'umma za su yi tarayya wajen yin shi saba ma Allah subhanahu wa ta'ala zunubi kuma halu zai iya zamantowa hallo abin da shi ma duka dai zai iya da zunubi da sabo kusan kawai abu guda ne kusan abu guda ne dukkan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shine kamar yin abin da kaga aka ce al-ma'asi shine minal ma'asiya shine kin bin umarnin Allah Allah ya ce ai abu sai a ki zunubi kuma hallo ka zo ka aikata abin da Allah ya hana to kaga dai duka dai abu guda ne mutum ya zo ya aikata Allah ke alfasha ta ƙarya zunubi ce sata zina da sauransu to kuma hallo kaga a lokaci guda hallo kuma saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya hana wannan abubuwa insha Allah ta'ala kenan mu dakata